الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan safar hijira 1446 ya yi daidai da ranar 25 ga watan tara miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah kare muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandu dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratu fatir tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na talatin daidai, to za mu tashi aya na talatin da ɗai zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na talatin da ɗai a cikin wannan Sura shi ne faɗin Allah madaukakin sarki, wallabi au haina ilai kaminar kitab Allah ya samu dace. Allah ya ce da annabinsa. wallabi auhaina ilayka min alkitab lalle abun nan da muka yi ma wahayi da shi muka aiko jibril da shi zuwa gare ka min alkitabi na alqur'ani mai girma wal haqqu lalle gaskiya ne shi qur'ani da duk abin da ya kunsa Allah ya ce gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi yana gazgata abun da yake gabane sanin littattafai wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko gani Qur'ani ya kumshi labaran duka littattafan da suka gabata ce samu yana daga cikin falar da Allah ya mana an ba mu namu kuma an ba mu na wasu Qur'ani ya kumshi labaran da attaura ta zo da shi ya kumshi labaran da injila ta zo da shi ya kumshi labaran da sauran littattafai suka zo da shi ga kuma nashi labarai shi yasa Allah ya tattara mana ilimi mai yawa a cikin alkurani mai girma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabace shi na littattafai inna Allah bi ibadihi la khabirun basir lalle Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne game da bayansa sannan kuma mai gani ne game da abin da suke aikatawa idan mun dauka minal khabari Allah mai ba da labari ke duk abin da baye suka yi Allah zai ba da labari game da abin da suka aikata in mun dauka minal khibarati ne daga khibra shine gano abu yadda yake a hakikaninsa duka Allah madaukin sarki ya kunshi wa'annan abubuwa dukkan abun da bayi suke akai Allah yana da hakika na sani yadda halayen mutane suke to shi Allah subhanahu wataala game da bayinsa masani ne sani da hakika game da halayensu kuma zai ba su labari basirun kuma mai gani ne game da abubuwan da suke aikatawa gani wanda ya dace da shi wasu malama suka ce basirun liman yastahiqqu an yufaddala ala ghairihi Allah yana gani cikin bayi wanda yafi cancanta a fifita shi akan wasu shi sa za ganin cikin mutane wasu sun fi wasu wani mutum ne irin kai amma ko da ba ka so kasa Allah ya faddala shi akan ka shi da ya haka yana ganin cancanta haka haka ma cikin annabawa su ne zababbi daga cikin mutane sai Allah fifita wasu akan wasu ya fifita manzo sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa saboda Allah ya ga hakan shi yafi zama daidai to kenan duk inda kaga Allah ya sani fifikonsa da sanin sani da ganin ya dace ne yayi kakka sa damuwa kakka yi hasara kai ma da ya aje kanan in ka waiga sai ka kafi wani to a bar Allah akan tsarin da ya tsara thumma awrathna alkitaba alladhi nastafaina Allah ya ce, Sa'an nan muka gadar da littafi a kan wa'inda muka zaɓa min ibadina daga cikin bayan. Al'ur'ani mai girma, Allah ce muka gadar da shi daga cikin wanda muke so daga cikin bayan. Bayan wanzu sallallahu Alaihi wasallam ya kasance mai kira zuwa ga tafarki na Allah da ya koma ga Allah, ƙur'ani ayyana ne. sai Allah ya zaɓi wasu daga cikin mutane ya gadar da su alƙur'ani sai ya zamanto su suke yin kira irin yadda suke koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya sa ka cikin mutane masu kula da Qur'ani zabi ne na Allah in kaga kana kula da lamarin Qur'ani wala Allah ya zabe ka thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina muka gadar da wannan littafi alkur'ani kenan daga cikin wanda muka zaba daga cikin bayinmu faminhum zalimu li nafsi daga cikin bayinmu akwai wanda yake mai zalunta kansa ne faminhum muqtasid akwai wanda yake matsakaici ne bai nan bai can me ya dama dama wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma daga cikin bayinmu wanda yana gaugawa aikata alkhairi shi kuma ya tsere mu nabiyin shi ko nabi ya tsere mu na farko bi ibnillah da yardan Allah da izinin sa zalika huwa al-fadl al-kabir wannan ba falala ne mai girma ga Allah subhanahu wataala wanda ya gabayarsa idan muka sake kallon wannan aya karo na biyu da Allah madaukin sarki ya kasa mutane gida uku da Allah ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna sannan muka gadar da littafi ga wanda muka zaba daga cikin bayanmu maluman tafsiri suka ce humul mu'minuna sune mu'minai sune Allah ya zaba masu imani Allah ya zabar da su ya zabe su ya gadar musu da littafin alƙulani mai girma kuma da Allah ce waje tabakun ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ne ya zabe ku ya sanya muku kunci a cikin addinin musulunci millat abikum ibrahim shine milla addinin babanku annabi ibrahim shine thumma awrathna alkitaba alladhi nastafayna sai wannan taksimi da Allah maɗaukin sarki ya yi ga mutane ya kasa su gida uku imam ƙurɗubi ya ce wannan aya tana da ishkali mana tana da irin nata rikici wajen fahimtar suwa ne ne ake nufi na farko dai da Allah yake cewa faminhum zalimun li nafsihi daga cikin mutane akwai mai zalunta kansa nan malumma sun yi maganganu guda biyu wajen fahimtar wane ne zalimu da nafsihi ba suka ce huwal kafir shine kafiri shine zalunci kansa ba suka ce a zalimu da nafsihi min hadhihi al-umma daga cikin wannan al'umma wanda suka yi imani da manzo Allah cikin su ne ake samun zalimu da nafsihi gashi dai mai imani amma yana zaluntar kansa yana aikata abubuwan da Allah baya so isa ibn abbas yake cewa zalimu li nafsihi shi yana ganin huwal kafir yana imam mujahid yake gani a'a zalimu li nafsihi hum ashabul mashama sune wayanda suka koma hannun dama ba su samu littafin sa hannun su dan hannu hagu ba samu littafin sa hannunsa na dama ba imamu qatada ya ce a'a zalimun li nafsihi huwa almunafiq shine munafiq amma imamu ibnu kathirin ala ya ƙara ma gare shi ce wasu sahihu magana mafi inganci anna zalima li nafsihi min hadhihi al-umma abinda ake nuni da az-zalimu li nafsihi cikin wannan al'umma ta manzon Allah ne wannan ayar tana magana ne akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ikhtiyar ibn jarir at-tabari wannan shine zabi ra'ayina ibn jarir imam at-tabari to sai dai inda za a tambaye ka ma huwa zalimu li nafsihi malamai sun yi ta'arifin az-zalimu li nafsihi sun kace az-zalimu li nafsihi huwa al-mufarridu li ba'd al-wajibat wal murtakibu li ba'd al-muharramat shi musulmi ne amma abubuwan da Allah ya wajabta masa yana yin wasu yana yin sakaci game da wasu gane shi musulmi ne lamarin addini wani lokaci ka ganshi gaba-gaba wani lokaci ka ganshi kamar yayin da shi ne al-mufarridu liba'adul wajibat sannan wal murtakibu libadil wajibat kuma yana libadil muharramat yana aikata wasu abubuwa na haramu wurin kida zaka ganshi wurin shaye-shaye ma wani biyana nan ranar alhamis kuma ana markaza da shi wurin wazi ya an zo masallaci da juma'a shi ke share masallaci kasuwa in kai mugun ya ajiya kuma ya dauke kaga shi ya hada biyu to wannan shine zalimun li nafsihi sannan Allah ya ce minhum muqtasid daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai muqtasid al-muqtasidu huwa muaddi lil wajibat shine mutumin da duk abin da Allah ya wajabta masa ya sauki bai wasa da sallah bai wasa da azumi bai wasa da fitar da zakka in yana da amin da fitar da zakka yana kula da abubuwan da Allah ya wajabta masa at-tariqu lil muharramat kuma abubuwan da Allah ya haramta baya yi baya shashaye baya dauke dauke baya kalle kalle duk baya wa'annan abubuwan wa qad yattakiu ba'da mustahabbat wa yartakibu ba'da makruhat sai da wasu abubuwa da suke mustahabi ne yana kaula musu kai bai kula da su ba kuma yana aikata ayyuka na makaruhi ngane makaruhi a shari'a abin da yake ma makaruhi abinda in ka yi shi baka da zunubi amma in ka bar shi kana da lada da sai da wannan abubuwa yana da aikata su amma dai baya aikata abubuwan da suke haramun ne kun gane bambancin haramun da makaruhi duk abin da yake haramun ne in ka yi shi kana da zunubi amma abin da yake makaruhi ne in ka yi shi baka da zunubi amma inda za ka bar shi kana da lada shi kuma abin da yake haramun ne in ka bar shi kana da lada in ka yi shi kana da zunubi da shi ba a aikata abin da suke haramun ne kuma wajibai ya yi kokari ya ɗauke to ne shi ne muktasit ana samu a cikin jama'a da yawa ومنهم سابق بالخيرات akwai wanda yake gaugawa wajen aikata yake alkhairi asabiqu lil khairat wal fa'il lil wajibat shine wanda duk abubuwan da Allah ya wajabta mai yana kokarin yayi su wal mustahabbat yana aikata abubuwan da suke mustahabbai ne kun gane yanzu bambanci shi al muqtasid an kai sallah an ka kare shi ya tawashi an ka azumin farilla an ka kare shi ya gama azumi sai wata shekara duk abubuwan da an ka ce wajibi ne inda ya yi zai kula da su da ya yi kuma ya shiga harkar shi sauran a'a abu kaza Allah bai so baya yi amma wanda an kasa shi mina na wajibi kaza da kaza da kaza to sai shi kiyaye su bai shiga bai taba su to shi kuma as-sabiqu lil khairat ya gama wajibai da shi na da yin kuma mina na aka so a yi bayan wannan sai ya kara shi da wancan sun tsaya mataki guda ko ya tsere masa ya tsere masa wani asabi ko bila khairat shi yana yin wajibai sannan kuma yana aikata mustahabai at-tariqu lil muharramat kuma ya bar abubuwan suke haramun ne wal makruhat ya kuma nisanci makruhai kun ga shi muktasid kabiyar take babin makruhat ko ba ka bane yana iya yiwa ya aikata abin da ke makruhi ne to shi as-sabiqu bil khairat abun ma in makruhi ne sai ce bai shi dan me sai ce a wannan makruhi ne bai shi kuma sai ce a mi shi ke ai makruhi ne ba komai wannan bai ya bi kaga an samu banci ko sannan wa ba'd al-mubahat wasu abubuwan suka lasu ne ma sai ya bar su abinci ka ci mai kyau ka ci mai daɗi mai kaza mai kaza wannan duk halas ne to shi sai shiga kazan nan halas ne a garin ni ba haramta shi ba amma ai duniya ba ta kai mata haka ba dai a ɗan tsaya na nan ka kun yana misali ko to wannan asabiqu bil khairat Allah madaukin sarki ya wani jagora shi yasa kun ji wanga guda uku dukkan su malamai suka ce cikin wannan al'umma ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma ka zo ka auna ka gani haka muke yau wani idan ka ce mai ba musulmi ba wallahi sai araba ku har ƙara ka saya kai amma kuma duk gidan iskanci ya sani da shi ake yi in an tashi sallah in ka kawa sa sabon gaushi zai tare inda na danga tsayawa wani shi kuma za ka gan shi normal ba duk harkoki ana kyauta mai zato amma bai damu da su abubuwa ba wani shi kuma ya kiyaye wa'incan za a ga yana nan nan nan da nan yana nan yana neman mai kokari a dini sai ga ce wani gaskiya wani yana da kokari to kun ga matakai mutane na uku mutane uku haka su zalika al-fadl kabir wannan falala ne mai girma wanda ya samu wannan ya samu falala idan ya kasance daga cikin sabiqu bil khairat ko kuma Allah ya sa ya kasance daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ke sabin Abbas yake cewa hum ummatu Muhammad wannan aya tana bayani ne akan al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam warasahum Allahu kitaba Allah ya gadar da su littafinsa kullahu dukkansa duk littafin Allah manzo Allah ya gadar da shi ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malama suka ce a'a shi littafin alqur'ani ba shi kadai bane qur'ani ne da sauran littattafai a cikin sa inda labarin at-taura aina zaka same shi labarin injila aina zaka same shi labarin wanda ke kwana ana karatu ina za ka same shi ngana misali ko shi ko sai ka gani ka wadi ko labarin duka littattafai suna cikin alkur'ani sannan sauran labarai da babu su cikin wasu littattafai ina za ka same su cikin alkur'ani kenan al'umma wanzu Allah duka littattafai Allah ya karar da ita su wannan ba falala bace gare mu wannan falala ce gare mu inan ibn abbas yake cewa fa zalimu li nafsihi yughfaru lahu in an zo ranar lahira wannan da yake zalimin nafsihi saboda falalan da Allah ya ma wannan al'umma shi sai a gafarta masa kai dai ga kan musulmi amma dan iska ba ka ji amma ka ci sa'a kai dan babban gida ne kai kana cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ka sake kaza ai kaza ai kaza ka dai ci sa'a ji an yafe maka jama'a ba falala bane gare mu ibnu abbas yake cewa wal muqtasid wanda yake kuma muqtasid ne yuhasabu hisaban yasira fa sawfa yuhasabu hisaban shine muqtasid shi za a yi mai hisabi mai sauƙi kamar ana hira ne kamar ka zo za a yi ma operation a yi ma allura kashe ciyo sai kana na ce ma tashi an gama operation sai ka tashi ga lalle an yi to haka ma za a yi ma hisabi sai ga an ce hisabi za a ce kai an gama daidai kai wuce fa sawfa yuhasibu hisaban yafiya shine muktasib shi kuma wasabiqu bil khairati Allah ya kuma ibn Abbas yake cewa ya dakhulu al jannata bi ghairi hisab shi da an tashi sai a ciyaye su kai ko wuce kun san wajen shiga wuta akwai waɗanda in an tashi kiyama su ba a binciken su wuta aka da su kun gane ko akwai kuma wanda za a tsaida su a yi musu hukunci kafin a tsaida su wuta su kuma mutanen ‘yan aljanna akwai waɗanda in an tashi aljanna za su je su ne sabi ƙubil khairat akwai kuma wanda za a tsaida su a yi musu hukunci su wuce aljanna cikin sauƙi ko akwai kuma inda za a tsaya wani da jin ciki zai tsallake sirari da ƙyar duk suna cikin azalin mai nafsi ai da ƙyar na sha ya fi da ƙyar na fada ba ba ga wani ko yaya ka tsallake sirari komi wani da kace ka ce da ƙyar na tsallake sirari ya yi da ƙyar na fada Allah ka samu dace wannan aya tana daga cikin ayoyi mafi sanya wa musulmi kwaɗai a cikin alkur'ani tana ɗaya daga cikin ayoyin da take sanya wa mu'mini kwaɗai na kaji kamar an yami ma ba ina ciki ba in ka dubi ayan nan sai ga to in dai haka ne ku insha Allah ku alamu la nuzaki ala Allah ahad ko ba ga bane amma dai akwai alamu shi yasa malama suka ce mutanen da suka fi kowa kusa da samun romo na wannan aya su ne malamai da masu neman ilimi sun fi kowa kusa da samun romo na wannan aya suka kafa hujja da hadisin da imamu ahmad ya rawaito shi inda manzo Allah yake cewa man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya baro gidansa ya kamo hanya dan ilimi dan ya saurari alqur'ani dan ya fahimci addinin Allah Allah sai sai an yassare masa hanya wanda za ta kai shi gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna' mala'iku sala ce duk wanda zai to wurin neman ilimi da ya tau kushin hida in ka kai rinka takawa sama inda zai mutu sai a nade a cikin aljanna da shi kinan malamai ilimi na addini ba karamin jari bane ba karamin arziki bane Allah ya zabe ka a cikin ungarinku a cikin ungoku a cikin gidanku in abu ya makale a dauko lita ya ce ana gafata malam da ala dan tada na wurin nan ba karamin arziki bane shi yasa sunan abi dawud da sauran littattafai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu allah yawmal qiyamati lil ulama'i yace da mala'iku da malamai ranar tashi alkiyama inni lam ada ilmi wa hukmi fikum illa wa ana uridu an akfar an ukfira lakum ala ma kana minkum wala ubali Allah ce da malamai ku sani fa ni da na dora ilimi na a cikin ku ni ba ku ilimi da hukunci a duniya ku yi ba na yi haka bane na yi ne dan in gafarta muku abun da kuke da shi na zunubi ba ya nuna malamai za su je gaba Allah ba su da rahi bane za su zo amma wanga aiki da Allah ya dora musu a duniya in sun zo a lahira sai Allah ce ya gafarta musu saboda dawane da suka yi da mutane a ranar lahira ba ka san ka samu wannan ya kamata kai fada ka samu wannan Allah madaukin sarki ya samu dace mu koma cikin karatun mu thumma awrathna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina sannan Allah ya gadar da eh muka gadar da wannan littafi ga wa'inda muka zaba min ibadina daga cikin bayin mu faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai zalimun li nafsi mun yi bayani akan shi ko wa minhum muqtasid daga ciki akwai muqtasid mun yi bayani wanda yake matsakaici wa minhum sabiqun bil khairati bi ibnillah daga cikin su akwai mai gaugawa wajen aikata alkhairai da umarnin Allah da yardansa ذلك هو الفضل الكبير والنشيني فللا مي جرما جنات عدن الجنة متبتا يدخلونها ذا شجيتا wannan wawun dalace yadkhuluna wawu wawul jama'a ce malumman tafsiri suka ce hukka li hadhihi alwaw an tuktab bima eh bima alainain wakka wawan ta cancanta a rubuta ta da zinariya ko da azurfa inda Allah ce ya dukhulunaha su wancan sinfi guda uku az-zalimu li nafsihi al-muqtasid as-sabiqu bil khairat dukkan su Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha dukkan su za su shiga aljanna sai dai wa li kullin darajatun mimma amilu kowa a cikin gidan aljanna suna da matakai-matakai gurgurar aikinsu bari ganin na shiga aljanna wanda ya fi ke zama salihin bawa matsayin shi a aljanna ya ina ka amma da yake da aljanna kake ta kuwa aljanna saboda daɗinta duk yadda mutum ya ɗara ka a aljanna ni'imar ta ɗaru akan taka sai dai hikima ta Allah inda za ka je gidan wani a aljanna saboda ba a bakin ciki a aljanna sai ka ga ai ka san wani a aljanna duk wata tsiya da shi ake yi imani da ya cece shi ya shigo aljanna da za ka kai mai ziyara sai ka ga a gida ne babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza sai ka ji daɗi ya kome ka ce Allah na gode mu ashe gwara da ni hankuri ni bi Allah a duniya dan gida na na ga da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk gidan wani babu su shi ko in ya kai ma ziyara duk abin da babu gidan shi ne zo bai ganin su sai shiga duk abin da a gidanen shi a gidanka sai shi daɗi ce ka ashe ba da da gonewa ta ba ka ga ashe duk abin ɗaya ne kun gane misali ko shi ya ji daɗi ko ba haka ba kai kuma ka ji daɗi amma kai da shi wa ya fi jin daɗi kun gane misali ko shi yasa kowannen Allah ce yana da mataki a aljanna gwargwaron aikin da mutane su kai naka fi dalika falyatanafasul mutanafisun a irin neman matsayi a aljanna ne za a yi gasa jama'a ba wajen gina duniya yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kwalliya fiha a cikin gina aljanna min asawira da mundaye su waɗannan mundayen min zahabi an yi su ne da kun gane karau na hannu kunga nan duniya ba ake sama karau mace ko namiji mata to amma lahira namiji za a yi ma'ado da karau zo ka ga kyawu Allah ko yanzu ba dan Allah ya hana mu maza su yi kwalliya irin ta mata ba da in wani ya cakka da kwalliya ya fito sai ya zama abin kallo shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa tablughul ilya min almu'min haythu yablughu alwudu adam mu'mini a aljanna sai ya kai inda alwala take kai karau in ka saba nan yake tsayawa na duniya to nan duk za a yi ma ado duk inda alwala take kai za a yi maka ado a cikin gidan aljanna gwanin sha'awa ka san dai nan idan ka gama kyakkyawa ka tsora ido kana kallo haka buɗe baki ko to a lahira in mace ta kalli namiji wani ai shi kenan sai da ta yi tsaye ma tsabar abin ai ba kyau a ba mu da kawo kawo ce ta maida mu baka eh Allah ka kai mu aljanna to shine shine sai Allah ya ce yuhallawna fiha za a yi musu kwalliya a cikin gidan aljanna ku kula abin tambaya Allah ce za a yi musu towa zai yi ba su za su yi ba ba zaunar da su za a yi tsaya a yi muku kwalliya ko nan duniya in mace ce aka mata makeup za a ga kawai birniya take kan a mata makeup amma ya kare sai ya ganta kamar dai wata abu a kalla ko ba ka bane saboda an dan goge na an goge na to kiyasta wannan aljanna Allah ce yuhallawna fiya za a yi musu ado to abin tambayawa zai yi adon kai ka san wanda ya ado ne zai yi Allah zai yi adon a sa mala'iku su gyara ka wani kaya za a sa min asawira kaga sai an kai min at-tabiriya daga cikin sashen ado ne an ka faɗo wani ba duka ba za a nema daga abin nan karau mundaye su wayannan mundaye min zahabin an yi su ne da zinariya wa lu'lu'a da kuma lu'lu wa libasuhum fiha harir tufafin ƴan aljanna a cikin gidan aljanna shine alhariri shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa man labisa al-harira fi dunya lam yalbasuhu fi al-akhirah duk mutumin da yasa al-hariri a nan duniya lahira ba zai sa shi ba man shariba al-khamra fi dunya lam yashribhu fi al-akhirah illa idha taba mutum ba duk wanda ya sha giya a nan duniya to a lahira ba zai sha giya ba sai dai ya tuba ne Allah madaukin sarki kai mana arzikin shiga gidan aljanna Allah mun roƙe ka ka shigar da mu gidan aljanna ya Allah Allah mun roƙe ka aljanna ka ba mu aljanna ya Allah Allah muna tawassuli da wannan kyakkyawan aiki da alkhairi da muke Allah ka kalle mu da rahmaka ka ba mu aljanna وقالوا الحمد ايوه haka ne ko وقالوا الحمد لله sai su ya aljanna su ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah الذي أذهب عنا الحزن واندا يتفير دا bakin ciki daga gare mu kun gane ko wani bakin ciki duniya ake shi alahira ba bakin ciki inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne shakurin kuma mai godiya ne mun fada yaya godiyan Allah yake shi ne kai kaɗan ya baka da yawa kai ɗai ya baka goma kuma goma ai ta rina ma ita ana lillinka ta hatta zama adadi Allah da ya sa adadinsa shi ne godiya na Allah Labi hallana daral muqamati wanda ya saukar da mu gida na zama kun gane ko gida na zama hallana ai anzalana wanda ya saukar da mu dalal muqama gidan tabbatuwa shine gidan aljanna min fadlihi daga falala tasa kowa ka gani cikin gidan aljanna ya shiga aljanna ne da falalan Allah ba da aikin sa ba shi aiki na kwarai sababi ne na zama dalilin shiga gidan aljanna amma ba shi yake kan mutum aljanna ana samun shiga aljanna ne da falala na Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzo Allah yake cewa la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amalihi ba wani ɗaya daga cikin ku ku sahabban manzon Allah da zai samu ya shiga aljanna wai saboda wani aiki da yayi ma Allah nan duniya qalu hatta anta ya rasulullah suka ce har da kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam qala hatta an magana ce ni ma haka ba zan shiga aljanna da aiki na ba illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu sai dai Allah ya lullube ni da rahama tasa to wannan sai in samu in shiga aljanna wa fadlihi da kuma fadlan tasa kasan ko ibada iya manzo sallallahu alaihi wasallam ba tana an tsaya ibada nana Aisha tana sifan talla yadda yake sallah haka yake tsayawa har kawawan suna kumbura kai ko in ba za ba sai kai wata biyar baka tashi kai sallan dare na awa goma ba kowa ga wani to yana ana comparison na ayyuka kaga mu ayyukan mu ba su kai su biye ma abin da an kai muna ba balle mu nemi addinin su kai sallah guda biyar ka yi azumi guda talatin ko ashirin da tara ka yi sadaka ta jika goma ko ashirin rana guda numfashi nawa aka baka nawa ka biya ka je likita tsotsai ya kama ka Allah ya jarraba musulmi da wannan abin sai mutum ya yi amfani da iska na kuɗi a awa guda sai ka ji an ce sai ka bai kaza saboda an sama numfashi wanda ba na Allah ba a rana shekara wani har ya mutu bai sa wannan abu a hancin shi ba sai an ka zo a yi lissahi kaga aikin ka bai iya biyan ni'imar da an kai ma duniya Allah subhanahu wataala yake wada labarin suka ce allabi ahallana daral muqamati wanda ya zaunar da mu gida na tabbata shine gidan aljanna min fadlihi daga falala tasa la yamassuna fiha nasab a cikin gidan aljanna gajiya ba ta kama mu a cikin gidan aljanna gane ko wala yamassana fiha lugo sa'annan kasawa ba ta kama mu a cikin gidan aljanna da annasabu da allugo duka gajiya ne sai dai wasu suka raba su akwai gajiya na jiki akwai gajiya na ruhi kun fahimta wasa duka ba sa kama yan aljanna misali safiya ta yi baka da ko sisi ga matarka gidan asibiti gidan likita ga ɗanka can saman gadon asibiti kana nan sai aka bugo ma waya ga mahaifinka can mota ta yi hatsari da su ya kare mahaifiya ta zo don ta cece shi ta faɗa rijiya kana zaune tun da sahi komi ba kai ba amma ka huta me ke wahala ruhi kaga jiki babu gajiya amma babu hutu to irin wannan babu shi a aljanna shi ko gajiya na jiki ka dauki buhu ka tafi daga nan ka kai shi garan murshi sai a ce wallahi ba nan bane sai ka dawo da shi bonka ne kaga in kana dawowa ka aje ko magana ba ka so kaga nan ka gaji me ya gaji jiki babu shi a aljanna misali na nikawo kinan babu gajiya ta ruhi a aljanna babu gajiya ta ciki shi yasa Allah madaukakin sarki yace la yamassuna fiha nasabun gajiya mu dauke shi na jiki wala yamassuna fiha luguba haka gajiya ta ruhi duk ba ta kama to nan an gama labarta mana halin masu imani sai Allah ya zo yana ba mu labarin makomar wa'inda suka kibin Allah shi sai Allah ya ce wallazina kafaru amma wayanda suka kafirce wa Allah lahum naru jahannam suna da wutan jahannam in sun mutu wasu ba ba la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu hukunci a cikin aljanna ba nan la yuqda alaihim ai ba za a hukunta musu mutuwa ba duk alamomin da ke sa a mutu za su bi takan yan wuta amma Allah bai hukunta musu mutuwa Allah yake cewa la ya mutu fiha wala ya haya shi wanda ya shiga wuta ba zai mutu cikin wuta ba kuma ba zai rayu ba ga nan ne kuma kai ne ka zo ka iske mutum mota ta yi hatsari da shi gadon baya ya kare wuyan shi ya kare kawawa bi sun kare hannuwa bi sun kare idanuwa guda ɗaya ta fashe baki haƙora a fili kuma ya ga mutuwa suka ce wa na rai ya amfanin mai shi amma duk alamomin da ya kamata ya mutu sun tabbata ga wannan mutum ko ba su tabbata ba to kuma Allah ya kashe shi to kamar irin wannan misali kamar ɗaya ne cikin kashi miliyan goma na alamomin da ke samun ɗan wata cikin wata kun bai mutuwa Allah shi ne ke kashewa in ka karanta isa sharon wani wanda ya na Isra'il din nan wanda ya jagorance kashe Filistina tun kafin wancan lokaci. Ya wane? Shi ɗin ko? Da tarihin shi rada ya mutu wani gidajen talbijin suna nunawa. Ya shekara takwas, duk hanyar da za a bi a kashe shi an yi amma laƙi kashe shi. An yi annurai na ya mutu duka. Shekara takwas komi nashi ya tsaya amma kuma yake mutuwa. So adadi ana fasa kansa a duba a gaba komi a ruhi Allah ya kashe shi shi abin da ya same shi cikin shekara takwas din na a ɗabi'a in ya sami mutum cikin sakon guda mutum ya bar duniya amma Allah ya bar shi ya kashe shi domin alamu ne an je lahira akwai wani Allah ka ne mu ci gaba da karatu shi ne Allah yake cewa walladhina kafaru lahum naru jahannam wanda suka kafir cewa Allah suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fa yamutu ba a hukunta musu mutuwa bare su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma za a yi musu saukin azaban wuta ba kazalika najzi kull kafur kama haka ne muke sakawa duk wanda yake mai yawan kafirci ne wa hum yastarikhuna fiha su suna ihu a cikin wuta suna kuka a cikin wuta rabbana suna cewa ubangijinmu akhrijna na'mal salihan ka hidda mu zamu yi aiki na kwarai bayyana ladhi kunna na'mal ba irin wanda muka yi adaba kun gane ko wala ka kawari wannan ka kuskura ka wani irin wannan magana bayan ka mutu kana da damar yin aikin da ya kamata a yanzu wai sai bayan ka mutu ce Allah na zan gyara wala ka yi ka'aba ka yi asara kamar barawo ne polisai na neman sa ya gide na sata wai sai da aka kama shi an samu mai sai ce wallahi an kun saka ban ƙara sata ya da ya bayani sun jika ai ba su gane komi ma su kilan a iya ai musu wani abu su ga tausayi ko inda su mutane na to su kuma mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna inan kowa ya gyara Allah ka gyara mu sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ashe bu maraya ku ba a duniya ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar gurgurun yadda mai wa'azuwa zai wa'azu waja'akum an-nadhir kun bi gargadi ya zo muku ashe ba mu muku wannan ba mun ba ku wannan dama ba malumma suka yi magana da Allah ya ce awalam nu'ammirkum ashe ba maraya ku ba menene gurgurun lokacin da mutum zai dauka a ce ya rayu wasu kace shekara 40 wasu kace shekara 18 wasu kace shekara 60 kowa da yayi kokari nan kawo fahimtar shekarun da in kai su za a ce ka samu gurgurun rayuwa amma magana mafi inganci wadda ake jingina ta ga ibn abbas shine 60 na sana shekara 60 duk wanda ya shekara 60 bai gyara tsakanin shi da Allah ba to bai da wani uzuri dan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'adara Allah ila mri'in akhara umrahu hatta balaga 60 sana Allah ya yanke wa dan adam uzuri da ya jinkinta rayuwarsa bai kashe shi ba har sai da ya kai shekara 60 duk wanda ya kai shekara 60 kaga bai shiga aljanna ba bai da wani uzuri zai ga mu Allah ga kuma ƙarin bayani waje aka ne ko ƙarin bayani hadisi ya zo manzo Allah yake cewa amar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika shekaru na al'umma na tsakanin 60 da 70 ne kadan ne ke wuce haka duk wanda ka ga ya ce da ka shekara 60 ka shiga cikin bonus wala kai ta gode Allah kai ta tattara kayanka kana rabuwa da duniya kai ta bin kwana da duniya kai sa'a shekara 60 wala ka shiga bonus zuwa 70 to kaɗan ne suke wuce 70 kuma waƙe muna gani haka ko ba haka bane kaɗan ne wai amma yanzu ka sa abin da ke bani mamaki wai wani ya kai shekara 60-70 zuwa 80 wai yanzu ne zai gina gidan zama wai yanzu da shika gina gida shiga ai ba ce haramun ba ne amma kai mina da lokaci ɗaya wannan da cijewa ya rasu yana ba mu labari ya kai kusan shekara 80 wai mun zo sai yana yi yana ta shi yanzu in ya samu ya yi wani babban bugu sai shi gina gidajen shi kawai shi komawa ta gehe yana karɓar haya ya kuma shekara ta malamai kuma yana zai samu kuɗin nan loto zai buga la ilaha illallah wallahi na kalle shi da ya samu kuɗi sai ga shi garanji ya je wurin buga loto to yana ganin har da ya gama yan sauran sun tahi bai ci loton ba Allah shi ya gafara gani da haka duk wanda yake Allah ya mai hankali na kwarai da ya kai wannan shekaru shi kuma yana ban kwana da duniya ne in ya kwanta bai tsammani ya tashi in ya tashi bai tsammani ya yi Allah ko bana na je gidan wani sai na tarar da an ɗora gidaje yanzu yake gina ma matansa sabin tsari na gidaje za a yi etajin ne inda mata za su zauna bayan ya tunkari shekara saba'in na ce lahiya aka ce a alhaji ne yake gina masu wance da wance gidaje na ce duniya ana abin da aka kaga yin hakan ba laihi wani amma akwai abin da ya yi shi ko mai hankali yuqaddimul aham ala muhim duk sadda abubuwa suka haɗu ga wanda yake to shi kamata ka gabatar ba wannan saura ka dan in koma lahira to bare in yi kasa saboda mu yanzu bakin abun gana muke Allah ya sa mu dace waja'akum an-nadhir ne gargadi ya zo muku malamai suka ce sun yi maganganu guda shidda game da annabiyar mai gargadin na menene wasu suka ce alkur'ani wasu suka ce ar-rasul wasu suka ce ash-shayb shine farin gashi wasu suka ce al'umma zazzabi wanda ya kaga mutum yana wayo Allah na wayo Allah na yana ganin ba zai fita ba shi ma jin kunne ne sannan mautu ahlin mutuwa yan uwa ɗanka ya rasu wanka ya rasu kananka ya rasu wa'azi ake ma fa kai ma kana yin mutuwa sannan kamalul aqli cikan hankali inda har kana da hankali hankalinka ya cika shi da ya ishe ka wa'azi ka gane cewa duniya ba gidan zama bace wallahu alam dukkan wa'annan suna iya daukan ma'anar waja'akum nadir kun gane ko maganganu da wanda malama suka yi karkashin fahimtar abinda Allah yake nufi da wannan magana Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa daidai ina na muke ya tadakkaru waje a kuma nabi ko faruko ku ɗanɗane uku ba ba ma da zalimi na bin nasir zalimai ba su da wanda zai cece su daga azaban Allah inna Allah alimul ghaibi samawati wal ard Allah shine ya san abin da yake koyi a cikin sammai da kuma kasai innahu alimun bi dhati sudur Allah shine mafi sani abin da yake cikin zukatan mutane wallazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah shine ya sanya ku ku al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ku kasance khalifofi a bayan duniya a cikin ƙasa bayan Allah ya kawar da wanda suka kawace ku faman kafara wanda duk ya kafirce fa alaihi kufru tofa sakamakon kafircinsa hukubar da za a yi masa saboda ya kafirci yana a kansa ne wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum su dai kafirai kafircin su da suke kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake kara musu inda rabbihim a gurin ubangijin su a ran tashi alkiyama illa maqta sai dai fushi shine kiyayya da rashin jin dadi da kowa da Allah zai musu wala yazidul kafirin kufruhum illa khasara su dai kafirai kafircin su a duniya babu abun da yake kara musu sai dai asara sai dai asara mana shi kahiri in yana a duniya kullun cikin asara ne dan manzo Allah ya ce sharrun nasi man ƙala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane a duniya shine mutumin da ya dade bai mutu ba kuma yana aikata mummuna yake kenan kahirai kullun cikin asara na suke shi yasa Allah yake ba mu labari yake cewa a wannan aya wala yazidul kafirina kufruhum kafirai kafircin su a nan duniya bai kara musu komai illa asara sai dai asara kullu ce da su ara'aytum ku bani labari shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah wa innan gumaka da kuke bautawa koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard kununa min a bayan kasa mina na su gumaka da aka rike aka ce allola ne ko da abu guda da su akwai to in ko babu kowa ma da ba Allah ba babu abin da yi duk wani zai ta dabara ana shehiwa ne mai falala ne mai daraja ne komi bai iya ba ko dan tsakon gidan shi bai iya yi Allah kadai yake iya wani abu duk wani abu da ake son a yi masa kuskurima a jingina shi zuwa ga ibada a nuna yana da daraja irin ta Allah ƙarya ne in ko an ce da gaske ne to ku nuna mana me suka yi a bayan ƙasa tambaya ta ɗaya kenan am lahum shirkun fi samawat ko suna da tayo kun gane tayo ko sun taya Allah ne wajen halittar sama da Allah ya tashi sama ku faɗi ɗaya daga cikin su wanda ya je taya Allah babu amma atainahum kitaban ko kuma mun ba su wani littafi ne ana nufin su kafiran makka da suke bautar wani Allah ko suna da wani littafi ne fahim ala bayyinatin min wanda suke akan hujja daga wannan littafi mana suna da wani littafi da yake nuna musu akwai wani da ya cancanta abautawa ko ma bayan Allah babu shi bal Allah ya ce a'a in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura su dai azzalumai kafirai mushrikai ba komai sashen su yake masashi alkawari wa anan duniya illa ghurura sai dai yaudara shine barna abinda zai jawo masa asara a gidan lahira inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah shi ne wanda ya rike sammai da kasai don kada su motsa sama bakwai da ƙasa bakwai Allah ke rike da su shi ya hana su motsa an ta zula ai Allah ta zula don kas su motsa inna Allah yumsiku samawati wal arda an ta zula Allah ne yake rike da sammai da kasai don kada su motsa wal in zalata inda za su gushe sama ta yi motsi shi in amsakahuma min ahadin min ba'di shin wane ne zai rike su wani mutum ɗaya ne zai rike su koma bayan Allah wani na wanda ba Allah ba zai tare dan Allah ba ɗauki misali masallacin nan a kulle ko'ina sai kowa ya daga kai ga kusurwa shi ta tsago ta tinkaro shi ya zai ji eh dala ko kana jin kwana kana shi an tashi kenan to yanzu sama sai ka daga kai ka ga sama ta rubto ta yau kasa kowa shi ta kanshi ne ina za ka shige awa jama'a Allah mai tausayi ne gare mu yana kallon muna sako yana da abin da zai magani mu lokaci guda amma Allah mai hakuri ne shi yasa Allah madaukin sarki ce innahu kana haliman ghafura shi Allah ya kasance mai yawa hakuri halim mai yawa hadewa hakuri a yi mai shahakura a yi mai shahakura kariba haka wani sai ya saba wa Allah so miliyan a rana ko so ɗari ko so kaza Allah na da ikon ya maganin shi cikin sifan guda Allah kuma ya samu saido kuma gafura Allah mai gafara ne duk da yadda kai da za ka dawo ta tsaya ma ka rasa gaba ka rasa baka ce Allah na so sai Allah ce to kakka sake je an yahe maka Allah kenan wani in zalata inda za su gushe mana inda za su motsa a ce sama da ƙasa su motsa kowa yana gani in amsaka huma ai ma amsaka huma min ahadin ba wani mutum da zai iya rikewa ya tare min ba alihi kuma bayan Allah ba wani wanda zai zo shi tare shi ce a'a ba za su haɗu ba na tare na kowa bai yawa innahu kana haliman ghafura Allah mai yawan hakuri ne kuma ya fiya gaba ya sa wa asamu billahi jahada imani su kafiran maka sun rantsi da Allah jahada imanihim makorar rantsuwar su mana iyakar rantsuwar su rantsuwa makorar shi ne ka rantsi da Allah kun gane ko suka ce la'in ja'ahum nadhirun in dai mai wa'azi ya zo musu daga cikinsu layakunun na ahada min ihdal umam sai sun kasance mafi shirya fi da ɗayan al'ummomin wasu ka ce ihdal umam shi ne yahudu da nasara haka suke faɗi ai mu wallahi dan ba mu na an ka sauko ma da littahi ba wallahi in mu ne adda littahi irin ku sai mu yi kushiri ma wallahi kun ga da misali ko Allah suke faɗa Allah subhanahu wataala sai yake cewa falamma ja'ahum nabirun yayin da mai gargadi ya zo musu sune manzo Allah yayin da ya zo musu ma zadahum illa nufura ba abun da ya kara musu shi zuwan manzon sai dai gujewa gaskiya ga gaskiyar ta zo sai suna guje masa nufura ai tababut suna nisanta game da abin da manzo ya zo da su to me yasa istikbaran fil ard saboda gizmon kai a bayan kasa wa makar sayyi da kuma mummunan kulli mummunan manufa wala yahiqu makru sayyi illa bi ahli shi mummunan nufi baya dawowa sai dai ga waɗanda suka kulla shi mummunan tanaji bai dawowa sai ga wanda ya yi shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace ibn qayyim Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda yake cewa man asha bil makri mata bil faqri duk mutumin da ya rayu shi dai ya kulla wani makirci ne sai ya mutu talaka man asha bil makri mata bil faqr wanda ya rayu yana kulla wa mutane makirci sai ya mutu talaka nala wani makiri ne kaga ya mutu da wani abu kirki duk wa'anga da ke bibiya sai mun ga bayan wani in kaddiba gidansu ma daga suke ciyar da gidansu kenan muhammad bin ka'ab al-qurazi yake cewa thalasun man fa'alahunna lam yunju hatta yanzil bihi aw hatta tanzila bihi abubuwa guda uku duk wanda yayi ɗaya daga ciki bai yi wa ya mutu sai ɗayan ukun nan sun zo masa daidai da abin da ya yi kulluha zukira fil qur'an dukkan wayanna abubuwa a ambace su a cikin alqur'ani abu na farko makrun wa bagyun wa nakthun makirci da zalunci da walwala alƙawari Allah yake cewa wala yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi mummunan nufi mummunan kuduri in kai yi shi baya dawowa sai ga wanda suka yi shi sannan Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ku da mutane ku sani fa in kun kulla zalunci fa kanku zai dawo an gane ko Allah yake cewa wa man nakatha fa inna ma yankusu ala nafsi wanda ya warware to yana warware wa kansa ne abun kanshi zai dawo dan kowa san tayi kakka nufi wani da shari wallahi don in kana nufin wani da shari kanka zai dawo ba dai ganin na jifa na same shi a dutse inda ya sama ya dawo ba a san kanwa zai dawo ba to sai Allah ya bada garanti in dai ka jefa da mummunan mulka wallahi kanka zai koma Allah subhanahu wataala yake cewa fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin shin su ba komai suke jira ba sai dai sunnar wa'inda suka gabace su Allah madaukin sarki ya samu dace mun gane ko fa hal yanzu na ai fa hal yantaziruna su wa'annan mutane naka suna jira ne ƙaryatawar da suka yi maka suna jiran sai irin illa sunnatul awwalin sai irin abun da ya shafi na gaba na gabanin su ya same su ana su ma suna jira ne sai azaba ta same su kamar da azaba ta sami al'ummomin da suka kare ta manzannin su kafin su ولن تجد لسنة الله تبديلا فذاك سامو canji ba game da sunnar Allah ta halakar da wa'inda suka karyata manzannin su walan tajida li sunnatillahi tahwila sa'annan kuma ba za ka samu kawar da azaban Allah ga wanda suka kafirce wa annabawa an juya ta an aukar da ita zuwa ga wasu a gare su ne za ta koma awalam yasiru fil ard shin ba za su duba ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba bayan zuru su duba su gani kai fa kana aqibatu alladhina min qablihim ya ya karshen wa'anda su gabace su ya kasance kanu ashadda minhum quwwa sun fi su tsananin ƙarfi amma kana Allah li yujizahu min shay'in fis samawati wala fil ard Allah babu abin da ya gagare shi a cikin samai ko a cikin ƙasai innahu kana aliman qadira Allah ya kasance masani ne kuma mai iko ne akan aikata dukkan abubuwan da yake ganin sun dace a yakata su walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasab inda Allah zai rinka kama mutane da laihin da suke aikatawa ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah bai bar wani mai takawa a saman kasa ba duk wani abu mai takawa a bayan kasa da Allah bai bar shi ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai shi Allah yakan jinkirtawa masu laifi zuwa lokaci abun ambato fa idza jaa ajaluhum in lokacin su yayi fa inna Allah kana bi ibadihi basira Allah ya kasance mai gani ne game da bayansa Allah madaukin sarki ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu nada da muka kuskure Allah ya fi muna an zo suratu yasin ko sura bunsuru ce dan kar mutum shi ce ba a gaya mai ba tattaro bunsuru a kama wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka